ne mu huta ba da yayi bane ai wannan mai wahalar shine aikin duk abin da baka da ilimi a kai ka daina sa mutane dan kwanakin baya ko wasu mutane da suka zo biyar ne ko da suka ce malam mun zo ka za mu halwa ne ce a a ba zai yi ba ku zo ku yi karatun ilimi tukunnan kamar shekara biyu mu yi da ku daga nan suka juya suka ce wani nema musu in sa su a halwa a to to ya zan yin saka kai da ba addini ka sani ba kurin zai ce zo kai ga ɗakin kulle ka kwana kaɗan na ce na baka walantaka ni ba kai na walin manan zan iya yau tsakani da Allah fa to yanzu irin wannan fitinan ne fa yanzu zai muku haka ba a ce ai na sa wani ya samu wani ba haka bane ku yi hankali wani ana zama wani addu'a kuma gaskiya ce malaman da suka nuna hanyar gaskiya ne amma ba ba jahili ba sai ne ilimi sai an san Allah sai ka san Allah sai wasu tuna cikakke sai ka yi ga wannan layin idan ka yi ga Allah zai taimake ka sai ya yi ma hijabi ba haka kurin ka dinga cewa wannan Allah wannan Allah ne ba zai yi ba ai dole sai an san Allah idan ba san yi ba kuma aka bi wannan layi shirya ta sai ya ja fitina kuma ka auna ka gani ni nake gaya muku duk wanda ya wani abin ya gama ya rena kowa shi dan aljanna yake ga kansa wani bai kaza wani bai kaza kuma an tafi yi menene dokokin sallah baka sani ba shi dan aljanna yake ga kansa amma kai dan wuta ne wallahi ba mai daraja ni nake gaya maka sai yake ga dan aljanna to shedan ne ya kumbura kanka ba dan aljanna bane in kai dan aljanna ne kaddara to a lokacin ka ji tsoron Allah mana fiye da na wani kuma idan dan aljanna ne to akai kare na mutane ka girmama su to ba zai yoyi ba imamu shafi ya ce har abada ba yadda za a yi jahili ya zama waliyin Allah shafi ne ya faɗa ya ce in dai Allah yana da waliyai malamai ne to in malami ba waliyin Allah ba ne sai dai Allah ya zama ba shi da waliyi haka shafi ya faɗi in ko yana da waliyin ya ce to sai wanda suka san shi to saboda haka duk irin wannan layin a bari a koma mutum ya zauna yana kan layinsa ya dinga wazifa ya dinga zikirinsa na safe ya dinga yin na yamma ya dinga girmama mutane yayi ilimi ilimin zai nuna ma komai abin da ake bukata amma ka ce ba za ka yi ilimi ba kun dinga rigima da mutane kai kana musu kallon kafiri kuna ga za ku zauna garin raina zan kuma abin da Allah zai baka sai ya ɓace sai ya ɓace raina mutum ba zai yoyi ba abi Allah sai da ilimi duk abin da kake ka bari kai ilimi ilimin kai fitila ce mai kyan da mara kyan wa ilimin za ka gani sabon mutum ya ce ba zai ilimi ba kai ba za ka ilimi ba kurin za ka yi baiwa kai baiwa kurin ai baya yoyuwa yi mana in dai abin za a samu ta kowace layi ba layin da ba mu leƙa ba fa kowane layi haƙuri muka yi wannan layi mai wahalan shi muka ɗauka dole a to addu'o'in nan da ake yi kafin zuwa yau fa mun fara yi fa mun fi ku Allah ya ba mu baiwan addu'a dan kulwa da bismillah rana ɗaya na dubu saba'in dubu saba'in rana ɗaya na yanzu na rawar wannan hanyar kowanne da layin addu'a layinsa daban ka san Allah layinsa daban ka yi wa Allah ibada layinsa daban in ka san Allah da dare ka yi ibada sai a haskaka ka a baka baiwa bayan wannan ka yi addu'ar shi ma da layinsa inda Allah ya je ka da addu'a kadai ba za ka yi ga aljanna yi kadai ba dole sai da kuma ibada da ibadan ba zai yoyi ba kuma sai an san Allah to aikin ne da yawa kowanne da layinsa yanzu a zauna ne a ce ba a yi sallah ba a yi ga aljanna babban aikin da Allah yake so sallah kuma lokaci biyar ne saboda gwanin da an kace lokaci hida ne Allah zai yadda kuma lokacin da Allah ya ce a yi kabar a wani lokacin kai kace dan ka huta yanzu kurin kai sallar lokaci biyar duka in a lokacin suka zo ka ki yayi to sai malamai sun nuna wannan aiki ne na malamai sai an bi su to saboda haka a bi a hankali duk wanda zai je ka nemi malami ka fara da addini kowane abu kuma da layinsa akwai malamin fikihu addini ya sani zai karanta maka akwai malamin hadisi hadisi Allah ya fi sanar da yi akwai malamin lugga shi ma ajama na lugga shi ya sani akwai malamin nahu akwai malami na sufi Allah ya sani in ka je nan aka nuna ma Allah nan kuma ka zo ka gyara addini nan kuma ka je ka koyi Qur'ani nan kuma ka san ilimi to sai ka hada wannan da wannan da wannan fa addini yake haduwa ba za ka yi ɗaya ka ce shi ne kadai ne zai ne maka addini ba zai yi ba ai kuna gani a gidanku ko ba ku gani ba to kake ci ba ai sai da mahaɗa to hakan dai shi ne farilla amma dai a sirka nan ka wani zai man ba kayan miya ana cin tuwo baya cewa sai ka nemo barkono sai ka nemo kalwa ko ta bayan wannan ba in kuma tuwon ka dai ma zai ci ne sai an sa ruwa ai abin da dan an dafa kuma sannan a ce ga tuwon kansa ma da ruwan sai a ce ba a yi ce ba za a yi tuwon ba shi ma da ranansa shi jan kadai ba zai zama tuwo ba kuma ba itan ake ci ba amma ko ba itan tuwon ba zai ciyu ba haka ne ko to kuma ga itan an kawo ga harin an kawo sai a ce ba ruwa mai ruwa bai kawo ba in ba ruwa ba za a ci tuwon ba dole sai ruwa ya zo kuma ga itan an kawo ga ruwan an kawo sai a ce ba su kunya saboda haka ba mu samu tukun yadda a su baka bane abin yanzu ba duk abin fa da hada ne fa wallahi haka abin yake in ba wani ma wani ba zai yoyi ba to saboda haka jama'a a dinga hakuri a bi Allah duk malamin da zai nuna ma Allah duk inda yake ka bar shi ba ruwanka da ra'ayinsa ka zo ka san Allah kurin ka yayewa kanka jahilci ba dai shi kake ba ka yi dan Allah da ya halice ka in ma bai maka ba ka je nan ka nemi ilimi amma dai ba ilimi za a zo gurin Allah wallahi daji za a je ba za a iya zuwa gurinsa ba ba ilimi ai ba yadda za a san Allah ba za a sani ba ina gaya muku kuma kun yi tsam da nan ku haka ne ko duniya ne yaya ba ilimi zai yoyu ka duba man marayan nan kaje sai rubuta sayin bol yanzu ba a magana kai kana zuwa yanzu da inda ba a ci gaba ba sai a ce layin nan ba a bi yanzu za a ce duk wanda ya bi layin nan a bakin nan sa an rubuta ba mai tare ka ka shiga dai rayin ilimi yaya a to zai nan sai ka rasa ranka to amma ka karanta sai ka haka sai ka yi haka kudin sai ka yi nan to tsakani da Allah fa ko da ne ake yi yanzu garin da ba ci gawa sai ga an tare yanzu an daina sayan gol ne in ka bi nan a bakacin ranka haka ake layin za a bude shi a bar shi ka bi ka zo da motar ka ba wanda ya taba kai ci za ka ja birki ba lafiya waye ma magana babu ilimi ya nuna maka in ba ilimi baka ce kwan sannan ba mutane mu bi mutuwa za ku yi baka ji wannan bawon Allah ya faɗa ba wannan suhun ya ce duk layin da za mu yi usulu mu sadu da Allah mun je an yi dafifi an tohe mun duba nan an cika mun duba nan to sai ban ga layin da ba kowa azillu wal inkisar layin da ba mutane karereya da tawari'u da kankan da kai wannan ba mutane ta nan za mu je gun Allah yanzu nan muka shiga in ji shi to ta nan ne amma an je nan an bi an cika nan ma an je yace wannan layi ne ba kowa ta nan za mu zo kusa da Allah saboda haka kadibin nasa ala qadari uqulihi kai wa mutane magana daidai hankalinka ka daina ce mutum wannan Allah wannan Allah ka duba ilimin sa yaya yayi nisa malami ne ko jahili ne magana da za a gaya malami bai kamata a gaya jahili shi ba mutum ne dama bai san Allah ba ka dan hulan nan kace masa Allah ne ya yadda ka gaba shi zai bautawa amma wanda ya san Allah kai kace me dalili da kace wannan Allah ne zai tambaye ka me dalili zai ma bincike ce ban yadda ba dole zai ka ce ai ga dalili ga dalili ce to na dauka in ba haka ya za a kabar da ni zai ja da abin da ka faɗa wannan magana da nake gaya muku tausayin ku nake ji akwai malamin da aka sa irin wannan layin ya zo nan garin yana halwa yana halwa na kwana arba'in tun ba a ne ba yake yi ya yi halwar aƙalla ya kai sau bakwai ana shaharar da yi da inda baya tunani yi ne kafin ya zo sai da ya aiko min da salati kamar dubu sha biyu hadiya ya kawo min ziyara ya har da yana zaune aka rauka Allah ina girma wahi kwana ɗaya biyu sai da nan nutsu muka yi gada hidaki ya ce aka rauka Allah ya gajiya ma da Allah kaza kaza ya ce an ban labaranka ga yadda aka yi ga yadda aka yi an bauta wa Allah to alhamdulillah yaya al'amarin halwan naka da kai ga yaya yake ne muka yi gani da yace a ba wani abin sai a ka faɗa mana eh mu fara daga ma'awali ni da kai muka fara ma'awalin naka yace ai ba haka yake ba muna yi muna yi muna yi san an jima yace wallahi in yau ka mutu kai kafiri ne yau in ka mutu kai kafiri ne baka san Allah ba yau na ce amma wannan magana da muke ɗaki na ga ƙur'anai nan kai ce ka rantse ka ce kai ba kafiri ba ne in ce ko wannan mutanen da suka sa ka abin da suke cewa haka barin waye ma kai da kai ga har wannan kana yi waye ne ya baka wannan baiwan wani ne ya wuto ma ta ɗakin ya ce a wanda ya sa nan ne ya zo ya tambaye ni ya ce kaza na ce kaza shi ne ya go ɗakin ya tambaye kan ce eh to dan Allah dan annabi ka duba girman Allah yi wace baiwa ne da hiyar shi wanda ya sa kan wanda na ɗaya ne da hiyar in ce wallahi yi ma ba wali bane bare kai ka zama wali shi ma bai san Allah ba ko tambayar da ya ma a nan na gane bai san Allah ba ko ba ma wanda ake wannan maganan ba wanda ya sa yin ma ya kullo masa sai da na masa ruwa ruwa na ce ka yarda na ce yanzu me yamma fitan ce tuba za ka yi ka je ka yi astaghfirullahi dubu saba'in yau kafin ka mutu Allah ne ya so ka da rahama ka zo nan azabur la dubu saba'in da na bayi bai gama ba ya zo garin nan da gudu ya ce billahi lazi ban gama ba ga annabi muhammadu da hassan da fadima suka zo suka ce ka cece ni yanzu annabi ya ce min barkanka an cece ka yanzu ya zo ya za yanzu ma da zai zo ya fice wani gari sai da ya sati a garin nan kwanan ya fice duk an ruza abin da ya yi na da ba halwa babu ta rushe Allah ya nuna masa ya ga manzon Allah ya ga sayyidina Fadima da Hassan da Husaini tana dauke da yansa ya ce masa an an barkanka an cece ka ya zo nan garin ran da ya zo kuma za mu ce gashi nan sai na nuna muku shi ba buya karatu irin na sarkin basaraka ne wallahi in baka da gaskiya nan kai gawo sai ce ga mutumin nan za mu nuna muku shi ka duba fa yana ga hiwali ne shekara kusan arba'in ba komai ba wani baiwa a nan ne na nuna masa hanyar tukun tuban fada zai yi zan sa yi a hanya kafin tuban Allah ya nuna masa mafita safar lai dubu saba'in kafin ya gama ya wani ru'uyan ya bar garin su ya zo garin nan ya zo muka nuna masa gaye dattijo ne shekaran sannan ga ya fi saba'in shi ya gama halwan kwana arba'in yake baya fita arba'in yayi yayi ba tun ba a mu ba kuma da ya ban tarihin lokacin da ya fara an zauna da manyan bayan Allah bayan da Allah ya kuma anan aka a cikin arba'in bare ne ko yau ne muka gina gidan nan bare ne ko to bare zuwa bana an jijjige an gyara maka shekara ɗaya zuwa biyu aka nuna wancan hanyar ba mai kyau bane ga mai kyau ga yadda Allah yake kuma da lokacin nan ya ce wallahi ba kafiri bane ya rantse mutuwa ne ya daki na yayi ni din ina aiki da maganar da aka gaya masa ne na san maganar sai kafir ta zama kafirci kuma ya rike gaggam a wannan maganar to sai da aka faɗa aka ran nan aka raba shi da maganar sannan kuma Allah ya yarda da lamarin saboda yi zuciyarsa ɗaya na yi dan Allah bai sani ba shi yasa Allah ma ya turo shi nan saboda haka ba zai yi ba jahili a ce haka kullum zai san Allah ba haka ake yi ba mutum ya karanci qur'ani akai ya qawaidi lahallari ishmawi iziya risala bayan ya sani eh ka zo ka yi gindin malamai a koya maka zikirin safe da na yamma a koya ma niyyar lazumin safe da na yamma ka goge da wayannan kana yin zikirin juma'a daga baya bayan wayannan ma an samu kamar shekara biyu tukun za a baka wazifa saboda yana da nauyi a gaya ma dokokinsa kayi niza kayi ilimi to a lokacin nan sannan sai a nuna maka sai ta wasu tuna ka sani an nuna maka ma'awali ka gane to sai a ɗauke ka a ɗora ka hanyar usulu amma tarbiyya bayan ka san tarbiyya sai a ɗora ka a usulu ka san usulu to shi kenan nan gaba sai a sa ka ɓangaren filawo ga yadda za ka yi ka narke ka narke gaba ɗaya sanin Allah sai a ɗora ka wannan layi nan gaba shine Allah yake cewa Allah yana da bayi idan sun sha abin da aka ba su fai za sharabu gabu wai za gabu fannu wai za fannu fi maka'adi sidikin inda malikin mukutaddir a lokacin za ka je ka shiga cikin halara ka gani gaba ɗaya ka yi dagamu ka yi zinawu ka narke ba komai sai Allah shi kadai za ka dinga hange to amma ba sai an nuna maka layi ba to a lokacin kuma sai kai inda za a kai duk abin da za ka faɗa in ka faɗa kuma ta faɗo wanda suka kai wannan matsayin suna nan suna zikiri la ilaha illallah la ilaha sai dai malamin ya yi gaggazabu yana yana magana har ya dinga magana da ba yana yana yana Allah Allah ni ne ni ne yana Allah ni ne al aka rabu kana kana ce yace ni ne nace ni ne Allah ya ce kudan ko takobi gobe na faɗa a juma'a mai zuwa ku sare wuya na juma'a da yazo yana faɗa almajirin sai da ya sare kan sau saba'in kan yana jikin ran yayi bina'u jikin ne ba ran bane yace to ni na ce haka za a bar a kashe ni to kaga an san Allah to yanzu kai kuma daga jin wannan ba wani abu sai kun duba kabilatul asrari ku je babin kulhu wallahu ku ga bayin Allah da suke kaiwa inda za su kai abu ga wannan bawan Allah kamar su abu sayyid al-bastami babban wali sai da yayi haka daddage yake kababun zabi suna taba gaza cin shirkiratul awliya yana daddage gari ya waye haka ce al'arin Allah na rike haka gari ya waye ne na daddage na rike al'ari gari ya waye min yano mi iraji ya kai da ni yano dawar wanda yayi isra'i ma dan wuta ne yace to an yi mi iraji da ni ya faɗa kuma ya zauna lafiya duk duniya mutane sun ji sun san ya kai manzilan aka kyale shi da me yayi ni irajin ya ce da mabarki shikenan ba matsala ya ce mi iraji ya kai da yi ku duba tazkiratul awliya yanda yace suka gana da Allah a wannan lokacin to amma ba zai yi ba sai da dalili kuma layin da aka bi sai an ba hakuri da biyayya kuma abu layin dan Allah sai Allah ya kai ka inda zai kai ka amma yanzu yara matasa kurin ka kira mutum ka ce wannan na baka yau kai ne wali wannan ma kai ne wannan ma kai ne jama'a za ku ji ba daɗi amma shari'a ce ga mai hankali eh wanda bai sai da zai ce ai malam hasada yake ba hasada bane kai za a batar muke hanawa mu mun fi ka san wannan baiwan mu ma ba zai samu bane muka yi hakuri muka kyale don za a samu baiwan ta wannan layin na bar ku ni nan wallahi kafin ku farga duk addu'a da kuke tunani mun yi ba abin da muka sa kanmu in dai ba wani abu ne za a faɗa na aikin ƙarfi ba irin wannan din da yake muna gaya maka in aka ce an yi din sai gaban ka ya faɗi ni yanzu na kwanta addu'a ma na kwanta haka da na kwanta na yin bulwa kamar dubu bakwai a kwance ma kurin rara kata nake ta yi ai ba gajiya sai kai ta faɗa abin da baki ne yake yi ba jiki ba to amma matsalar ba wannan bane akwai wasu abu na neman yardan Allah ga layin da za a bi shi ne layin da za a bi an duba baiwar wai ba haka kurin bane ka zama wali ko ba ka san komai ba dai lokacin da malamin mu ya rasu man sabiu mai hankali ai ya gani haka ne ko to lokacin da shehu gibri ma ya rasu ai kun gani duniya ba komai Allah ya wa duniya laushi gaba ɗaya aka ce limura na ɗaya aka ce duniya gaba ɗaya rufi duk wanda yake ba wanda ya ji ranar ai ba sai an gaya ma ba aikin aka yi dan Allah man zabi lokacin da yake in kaje ka sami yaran baya haka ya harɗe yana haka nan kuma yana wurin gansa yana haka da kafa ba kowa yadda ka gani yana haka za a gani yayi haka yana jan jakar kallon ne yace salatul fati nake ba labba in ya gaji kenan da dan tayin sa na rediyo dan gyara ya gyara yake kenan abukar zo ka dan gyara yana na yana yi dubu biyar ne dubu hida ne yake kenan ba kowa a jikinsa muna can gidan muna zaune ran da ya rasu yadda ka san mala'iku ne suka zo jana'iza kowa yana burin ni da ma ni ne na mutu wannan mutane kurin duk duniya inda ba ka gani su ne kadai yadda ka san tururuwa makaran nan kurin ba ka san a hannun wa'anda yake tafiya ba ni ni wani yana zuciya ne ni da ma ne na tahi sama ma na je kan makaran nan ma haka ni ma a ga wali ne su suna karyawa to an ba Allah a lokacin kowa yayi nadama a lokacin kowa yake nadama eh abin haka yake to a lokacin da ya bar duniya ran nan karamarsa ta bayyana kuma kullum karamar ce take bayyana mu da muke zaune a gurin muna tallafa mutane muna an gaza a ɗauka jin daɗin gari ne ya ajiye mu yana ta duk muka watse duk wani alkhairi da aka sani babu ya tafi da kayansa mu ma mun watse to dama dan shi ne muka zauna wai ba daɗin garin ne ko wani abu ne ko mu samu ba dan shi muka zauna wanda zai gamu yau ya gamu gobe gobe jibi muna zaune a gidan mutane a kyauta ta wannan babu ya tayi wannan ma wani alkhairi ne kowa ya tafi shi kenan daga nan wanda za a gani ma da yawa an rasa kuma yanzu yaya to irin wannan ne abu Allah kurin Allah ne zai ce da mutum baiwan gashi kuma ko baka san baiwa ba in ka gani ka san ran nan lalle wannan baiwa ne haka abin yake abu Allah kurin sak a daina boye-boye ana neman hutu ɗalibi ya tsaya da neman addini ya riƙe ɗariƙa da gaskiya ba da nufin yi wa wani ɓacin rai ko ɓata wani rai ba don Allah sak to in zuciyar ka wanke take inda za ka je Allah sai kai ka amma idan zuciyarka ba wanke kake ba duk abin da za ka yi wahala za ka sha to Allah ya gane da mu mu je gaba حتى يتبين لهم أنه الحق hatta ya ta bayyana a hankali zai bayyana cewa wannan shine gaskiya أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد a walam yanzu ashe shin ya kabi bir- yanzu a yaba za ka yi da ubangijinka ba annahu cewa shi ubangiji ala kulli bisa ga kowane abu shahidin sarki ne mai ba da yada badali ne minu ai a walam ya kabi fi sadi cikin gazar da inna rabbaka la yaghibu an shay babu wani abu da zai buya ga ubangiji Mm.
ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم alama alana inna kaga su fi miryatin suna cikin shakku min liqa'i rabbihim da gamuwa da ubangijin su lin ka saboda musantawan su da tayin kiyama ala ألا إنه بكل شيء مهيب ba da Allah shi dai ubangiji inna hu da ga kowane abu muhidin Allah masani ne shine muhidin ilmin ilimin sa yana kewaye da komai wa kudratin da ikon sa bai jazi zai mun zakara da kubrihim da kafircin su سورة شورى مم.
وقيل